الله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله
yau muna 20 ne ko? 21 ga watan 6 shekara ta 2026 wanda ya daidai da biyar ko 6 ne ko? haya ba 6 ba ne biyar ne ko? to biyar ga watan ɗaya hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wasallam dubu daya da dari hudu da arba'in da takwas muna ci gaba da yin tafsirin alkur'ani mai girma muna cikin suratu alma'ida shidda ne yau ko yake na riga an hudu yayi mun tsaya daidai aya ta saba'in da hudu yau za mu tashi kan aya ta saba'in da biyar Allah subhanahu wata'ala ya ce mal masihu ibn maryama illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul wa ummuhu siddiqa kana yakulan at-ta'am انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنا يؤفكون mala yace thumma zakara haqiqatal masih sannan Allah subhanahu wataala ya faɗi hakikanin Isa al-Masih annabin Allah subhanahu wataala annabi mai girma to Allah ya faɗi hakikanin shi wane ne menene hakikanin shi wa ummihi kuma Allah subhanahu wataala ya faɗi hakikanin mahaifiyar shi ita ce Maryam allazi huwa al-haqq wanda shine gaskiya game da annabi isa game da mahaifiyar shi faƙala sai Allah ta'ala ya ce mal masihu ibn maryama masihu dan maryam bai kasance ba illa rasulun face ma'aiki ne manzo ne kaji hakikanin shi matsayin shi girman shi ma'aiki ne na Allah subhanahu wataala babban matsayi gare shi amma bai wuce wannan matsayin ba qad khalat min qablihi ar-rusul kuma annabawa da manzanni sun gabace shi ma'ana ba shine farkon annaba ba kuma ba shine karshen su ba gabanin shi an yi annabawa dubbai an yi manzanni ɗaruruwa kamar yadda Allah ta'ala faɗa game da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa ma muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul annabi sallallahu alaihi wasallam bai kasance ba face manzo ne kuma manzanni sun gabace shi to Allah subhanahu wataala anan ya faɗa abubuwa guda biyu cewa an yi annabawa da manzanni gabanin annabi Isa alaihi salam abu na biyu kuma shi ma manzanni shi ba Allah bane shi ba dan Allah bane shi ma dai bai wuce wannan makamin mai girma ba makamin da yafi kowane makami girma shine makamin manzanci babu wani makami babu wani matsayi da Allah yake ba halitta shi kaman matsayin annabta da manzanci ai abinda Allah yake ni hadha ghayatuhu wa muntaha amrihi wannan shine makurashi kuma shine karshen lamarin annabi Isa annahu min ibadillahi al-mursalin cewa annabi isa yana daga cikin bayan allah ma'aika waɗanda allah subhanahu wataala ya aiko su ya zuwa ga bayan allah a cikin sararin duniyan nan to yana ɗaya daga cikinsu shi bawan allah ne kamar yadda ya ce inni abdullahi ya ce ni bawan allah ne wani wuri allah ya ce in wa illa abdun an amna alaihi annabi isa bai kasance ba face bawa ne da muka yi masa ni'ima wani wuri allah ya ce lan yastankifa almasihu an ya kuna abdan lillahi annabi isa bai kyamai ya zamanto bawa ga Allah subhanahu wataala saboda haka bawan Allah ne shi ba Allah bane wa shi nan ba dan Allah bane Allah baya da da allazi laysa lahum min al-amri wanda su manzanni ba su da komi cikin sha'anin Allah wala min at-tashri'i haka ma cikin kawo shari'a ba su da komi illa ma arsalahum bihi Allah sai dai abinda Allah ta'ala ya turo su da shi shi kare suke da ma'ana su ba su cewa i ba su cewa a'a sai dai in Allah ya ce masu ku ce i ku ce a'a Allah ya ce ma manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam baya magana da son zuciya abinda yake faɗa ba komai bane face wayi ne da Allah yake aiko mashi to saboda haka sha'anin Allah subhanahu wataala ta yadda duniyar nan manzanni ba su da ta cewa sai abinda Allah yake su ce haka ma game da kawo shari'a tsarki ne arwalla ce sallah ce nauka na ibada ne mu'amaloli ne da hudodi na rayuwa babu abin da za su iya faɗi sai wanda Allah ya ce su fara to shi ma annabi Isa yana ɗaya daga cikin waɗannan ma'aika da Allah subhanahu wataala ya aiko su ga wannan duniya wa huwa min jinsin rusuli qablahu kuma yana daga cikin wato jinsin annabawan da ke gabanin shi ma'ana iri ɗaya yake da sauran annabawa waɗanda suka wuce la naziyata lahu bai da wani bambanci alaihim a kansu tukhrijuhu wanda wannan bambancin zai fitar da shi anil bashariyati daga kasancewa shi dan adam ila martabatin rububiyya ya zuwa martaba ta rububiyya baya da wannan muna ganewa ko sai dai yana da wani bambanci da Allah ya bashi wanda har yanzu wannan bambancin bai hidda shi daga cikin kasancewa shi bawan Allah ba ma'ana yana da mu'jiza da Allah ya bashi yana da alama yana iya rayar da matacce da ikon Allah yace wa fil mauta bi iznillah ina rayar da matattu da iznin Allah ba wai ni ne da kaina nake rayar da su ba sai Allah ya yarda ina warakar da makafi ina warakar da kutare ina warakar da waɗanda suke da wata cuta in maida su da ikon Allah kamar ba su yi wannan cutar ba ina ba mutane labarin abin da za su ci da abin da suke adanawa cikin gidajen su duk da izinin wa duk da izinin Allah subhanahu wataala to saboda haka duk abin da ke gare na mu'jiza to bai hitar da shi da kasancewa shi bawan Allah annabin Allah ma'aikin Allah da haka su malam na annabawan kowa cikinsu Allah ya bashi irin abin da bai ba isa shi ba kowane annaba Allah ya bambanta shi da irin abin da ya bashi wanda bai ba wani annabin shi ba amma duk da haka nan suna nan cikin me suna nan cikin da'ira ta bayan Allah ba su hita ba domin duk abin da za ka yi duk kwazon ka duk kokarin ka duk himmarka ba za ka yi tare kasancewa ka bawan Allah ba ko me za ka yi ba wani tunani da za ka yi ba wata ɓoyewa da za ka yi ba wani zaman yunwa da za ka yi ko zaman kishirwa ko zaman talauci ka zama Allah yawa duk yadda za ka zama ka je ka ɓoye ka yi zaman yunwa zaman kishirwa zaman talauci in ka ce kai Allah ne to ba matsiyaci duniya kamar ka ba mutumin banza a duniya kamar ka to wa kai nan Allah wani wuri ya shige ya zama Allah bare kai ka je ka shige wani wuri ka ce yanzu ka to ka zama Allah ba wani abu da za ka yi ba ma Allah ba babu wani abu da za ka yi ka zama annabi sai in Allah ya zaɓe ka to a zamanin mu yanzu ba wani abin da za ka yi iyaka ka zamanto cikin bayan Allah na kwarai ka zamanto cikin salihan bayi cikin waliyan Allah iyakar ka kenan daga nan ba za ka wuce ba Allah ya kiyaye wa ummu maryam mahaifiyar shi maryam kuma siddiqa ita kuma siddiqa ce mai yawan gaskiya ce hada aidan gayatuha ma'ana wannan kuma dai shine karshen maryam din ita ma dai an kayanat cewa ita ta kasance minas siddiqina daga cikin masu yawan gaskiya alladina hum ala al wanda su ne mafi daukaka halitta rutbatan wurin matsayi da daraja da makami ba da al'ambiya bayan annabawa bayan annabawa sai siddiqai kamar yadda Allah ya faɗa fa ulai kama alladhina anama Allahu alaihim minan nabiyyin was-siddiqina yana tare da annabawa sannan kuma yana tare da siddiqai kaga daga annabawa sai wa Allah ya faɗa sai siddiqai to siddiqiya wata daraja ce wadda a cikin darajojin da Allah yake ma halitta shi bayan annabta babu daraja da ta kai wannan wa siddiqiya ita daraja ta siddiqiya ta yawan gaskiya hiya al-ilmu nafi ita ce ilimin da yake da amfani ilimi mai amfani shine yake kai ka zuwa ka zamanto siddiq muna gane ku ilimi mai amfani kuma shine ilimin sunna da alkur'ani mai girma ilimin addinin musulunci a bisa kyakkyawar karantarwa ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to wannan shi yake ba mutum matsayi ga kada ilimin malam yace al-musmiru lil yaqin wanda yake haifar da yaqini wanda za ka samu kanka bayan ka samu ilimi mai amfani to wani ilimi ya haddasa maka yakini kana da tabbas akan komi kana da tabbas game da duk abin da Allah ya faɗa kana da tabbas game da duk abin da manzon Allah ya faɗa baka kokwanton magana Allah baka kokwanton maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sakamakon mai ilimi mai amfani wal amalu salih sannan kuma aiki mai kyau bayan kana da ilimin mai amfani wanda ya haifar maka da yaƙini tabbas da sakankancewa to kuma sai ka zamanto mai yawan aiki na kwarai sai ka zamanto mai yawan ibada tukuru kana aiki mai yawan ibada kai ne farilla kai ne nafila sallah ce ko azumi sadaka ce ko waninta yawan karatun alkur'ani yawan zikirin Allah kyakkyawan zuciya tare da mutane kaunan alkhairi ga mutane mana dai duk wani abu da Allah yake so to in ka rungume shi kana aiki da shi bayan ka samu ilimi mai amfani to shi ake ce mu siddiqiya kana iya kaiwa wannan daraja ba wai kuma gaya ma mutane da kai kafa kawo ga wannan daraja waɗanda Allah yake gaya ma ya gaya masa shikenan yawwa kai sai ka zai muna fata muna kabna muna sa rai mu zaman to daga cikin siddiqan bai ba gayi ake ba ba tallaka za kai ba kace ni fa siddiqi ne ba a garin ka zama sindiki ka zama sindiki wa hada dalilun wannan dalili ne ala anna maryama akan cewa lalle maryam lam takun nabiyatan bata kasance ba annabiya ba kenan maryam ba annabiya bace an samu wasu mutane sun faɗi cewa annabiya ce saboda Allah ya mata wahayi farsalna ilaiha ruhana fatamassala laha basharan sawiya saboda Allah ya aika mata mala'ika jibril kamar yadda Allah ya aika mu sauran annaba to tunda ya aika mata ita ma ba annabiya ce ke to ba ba annabiya bace Allah ya bambanta ya ce madanta rasulun ita kuma ya ce mata siddiqa kaga shikenan akwai bambanci tsakanin su idan Allah ya tashi kamanta annabin shi da siddiqi to sai ya ga innahu kana siddiqan nabiyya sai ya hada mashi guda biyu annabi ne kuma siddiqi ne amma ita yayin da ta kasance ba ba annabi ba sai Allah ya ce siddiqa mai gaskiya ce iyakar ta kenan ba ta wuce nan wurin ba amma ba daraja ce mai girma namiji nawa bai samu wannan daraja ba maza nawa ce akwai waɗanda musulmi ne masu ibada amma ba su kai darajar siddiqiya ba ita kuma ta kai ga ta Allah ya faɗi ta ya ce wa ummu siddiqa to ga kenan ba karamar daraja ba ce Allah ya sa mu dace bal malan yace a a'la mafi daukakan ahwali halayenta as-siddiqiya shine kasancewar ta siddiqa ce wa kafa bi dhalika fadlan wa sharafan wannan ma ya isa falala ya ishi daukaka ko ba haka ba yawa da matan da suka wuce wato walau kunnan nisa'u kaman faqadna la fuddilatin nisa'u ala rijal da matan da aka rasa su sun kasance a zamanin nan su ne to da an bibita su akan da yawa daga cikin maza ko ba haka ba da matan yanzu suna da hala irin na su marin irin na su asiya irin na su khadija irin na su fatima su aisha suna da halaye masu kyawo waɗanda da an ce su bari sai su bari da an sa sai su yi to da an bibita matan zamanin nan akan mazan zamanin nan to sai dai abin ba haka yake ba zabi ne na Allah Allah yana zaban wanda ya ga dama wallahu yaqtasu bi rahmatihi man yasha wa Allah yana kebance wanda ya ga dama da rahmashi wallahu dhul fadli azim Allah ta'ala ma bucin balala ne mai girma Allah ya kara mana balalar shi wa kadhalika malam yace kuma haka nan ma sha'irun nisa'i sauran mata lam yakun minhunna nabiyya cikin su babu ba annabiya duk mata gaba ɗaya duk darajarsu babu annabawa cikinsu dukkansu bayan Allah ne na kwarai masoya Allah ne managartan bayi ne mumine ne masu da'a masu tsoron Allah subhanahu wataala iyakarsu kenan amma ba su taka matakin annabta ko manzanci ba لأن الله تعالى جعل النبوة domin Allah ta'ala ya sanya annabta fi akmalis siddiqina ko fi akmalis sinfaini a cikin mafi cikar sinfi guda biyu na maza da mata ko mafi cikan nau'i guda biyu maza da mata waye fi cika namiji ya fi ya mace cika to anan inda aka yi cika dan nan Allah ya aje manzanci fil rijali a cikin maza kare kama qala ta'ala kama yanda Allah ya faɗa wa marsalna min qablika illa rijalan nuhi ilaihim gabaninka ba mu aiko wasu ba ba ce maza muka aiko kuma muna yin wahi zuwa gare su basalu ala zikri in kuntum la ta'lamun da haka ku tambayi ma abuta ambato in kun kasance ku ba ku sani ba fa idza kana isa alaihi salam to idan annabi isa ya zamanto min jinsil anbiya daga jinsin annabawa ne war rusuli da manzanni min qablihi gabanin shi ma'ana shi irin annabawa ne aikin shirin aikin annabawa ne ba wani abu annabi isa ba banda kiran mutane zuwa su bauta ma Allah Allah wanda ya halice shi wanda ya turo shi zuwa ga bani Isra'ila ya ce ya bani Isra'ila inni rasulullahi ilaikum musaddiqan lima bayna yadayhi ni ma insha Allah ne kuma wani Allah ya ce wa rasulan ila bani Isra'ila anni qad ji'tukum bi ayatin min rabbikum ni manzo ne da Allah ya aiko ni zuwa ga bani Isra'ila cewa na zo muku da waɗansu alamomi masu girma daga Allah mahalicin ku. To kaga kenan irin aikin da annabawan da suka gabata annabi Isa su ne annabi Isa shi ma yi kiran mutane zuwa ga abauta ma Allah shi kadai a kadai ta Allah a bar wuce iyaka a bar kamanta bayan Allah da Allah ko kuma a bar dangana ma Allah ta'ala iya maza ko mata a tsarkake Allah subhanahu wataala daga dukkan wani abu da bai dace da shi ba shine abinda annabi Isa ya zo ya cikin wannan sararin duniya kuma yayi ya kare ya kira mutane zuwa ga bauta ma Allah subhanahu wataala kamar yadda Allah ya faɗa inni abdullahi yace ni bawan Allah ne atani alkitaba wa ja'alani nabiyya ya bani littafi kuma ya sanya ni annabi kaga kenan biyayya yake shi ma bashi ake baya umarni ake wake bashi Allah subhanahu wataala to da haka annabi Isa alayhi salam yana daga irin manzanni da annabawa waɗanda suka gabace shi wa ummuhu siddiqa mahaifiyar shi kuma ta kasance siddiqa ce mai yawan gaskiya ce fa li ayyi shay'in to idan annabi isa ya zamanto manzo ne annabi ne daga cikin irin annabawa da manzannin Allah mahaifiyar shi kuma ita ma ta zamanto siddiqa to fali ayi shay'in saboda wani abu ne ittakhadhahum an-nasara nasarawa suka rike su su biyu ilahaini ma Allah ababan bauta guda biyu tare da Allah wani dalili ke gare su saboda me kawai kenan babu wani dalili wa qawluhu wada Allah subhanahu wataala da yace kana ya'kulani ta'ama sun kasance suna cin abinci dalilin zahirun shi ma wannan dalili ne bayyananne ala annahuma abdan faqiran akan cewa lalle annabi Isa da mahaifiyar shi Maryam bayan Allah ne guda biyu mabukata guda biyu muhtajani suna bukata kama yahtaju banu adama kamar yanda banu adam suke bukata ila qa'ami ya zuwa abinci wa sharabi da abin sha walau kana ilahaini da sun zamanto alloli guda biyu lastaghnaya da sun wadatu an ta'ami wa sharab daga ci da sha domin shi Allah subhanahu wataala yut'imu wa la yut'am Allah shi ke bada abinci shi ba a bashi abinci Allah shi ke ba bayi su ci shi kuma ba su baye ci saboda shi ba ya ci shi ba halicci ne Allah mawadaci ne daga duk wani abinci mawadaci ne daga duk wani abin sha mawadaci ne daga dukkan abin da dan adam yake bukata zuwa gare shi daga dukkan abin da halitta ke bukata to Allah subhanahu wataala ba ya bukatar wannan da saboda haka su ma da allolin ne na gaske to da ba su ci abinci ba da ba su sha ba da suna da rai da ba su mutu ba domin Allah bai mutuwa ko walam yahtaja ila shay'in kuma da basu bukatu ya zuwa ga wani abu ba ko yaya yake dan mi fa innal ilaha wal ghaniyul hamid domin shi Allah abun bauta na gaske shine mawadaci kuma wanda kowa ke yaban shi wanda kowa ke gode mashi wanda kowa yake da bukata zuwa gare shi Allahu samad kowa yana da bukata zuwa ga Allah subhanahu wataala to saboda haka kenan Allah ta'ala a nan wani ya faɗi dalilai manya-manya kwarara waɗanda suke nuna cewa annabi isa alaihi salam bawan Allah ne manzon Allah ne annabin Allah ne shi ba Allah bane shi ba dan Allah bane haka nan ma mahaihiyar shi ita ma baiwa Allah ce siddiqa ce mai yawan gaskiya ce mai yawan gaskata Allah subhanahu wataala babu komi a cikinta na allanci domin Allah shi kadai yake bai da abokin tarayya ballantana su zamanto su guda uku a ce Allah babba sa'an nan maryam sa'an nan annabi isa a waɗannan su bi bayan Allah ne Allah ya samu dace walamma bayyana ta'ala al-burhana yayin da Allah subhanahu wataala ya bayyana dalili akan cewa lalle annabi isa bawan Allah ne ita ma haka nan mahaifiyar shi maryam baiwa Allah ce qala sai Allah ta'ala ya ce unzur kayfa nubayyinu lahum al-ayat kadiba ka gani ya rasulullah kadiba ka gani ya kai mai imani da manzo Allah mai imani da alqur'ani mai girma yadda muke ma mutane bayanin ayoyi muke hito musu da su karara al-muwaddihata lil haqq ayoyi waɗanda suke bayanin gaskiya kadiba ka ga yadda muke fiddo ma mutane su al-kashifata lil yaqini waɗanda suke yayewa saboda mutane su samu tabbas wa ma hada tare da haka la tufidu fihim shay'an su waɗannan ayoyi da ake ta bayyana ma mutane ake ta fiddo ma mutane su kuru-kuru ba su fa'idantar da mutane da komi kullum gaya ma mutane ake amma ni kullum kan suna kaba kai ka ce ayoyin cewa cinzira suke su yi sabon Allah sai abin da ba daidai ba kai ka ce ayoyin cewa suke ku muna da mu'amala ku ku zaman to marasa halaye masu kyau ka ga mutum ana gaya mai ga mafita daga dukkan matsala in ya shiga mafita sai ya zama dan shaye-shaye dan kwaya dan ya samu lafiya ya hita daga matsala sai ya jefa kanshi cikin matsala ka ga mutum ya shiga damuwa kawai sai ya je ya samu shisha yana sha wai shisha ce za ta yayi mai matsala kai musulmi bawan Allah masoyin Allah masoyin manzo Allah me Allah bai gaya maka ba menene manzo Allah bai koya ma ba dukkan rasa mai ta sai shisha wadda makiya Allah su suka kawo ta ta yana za ka samu mahita da shisha wani kuma zai je ya nemi wuiwu ya sha bai taba sha ba amma saboda mi an ce in an sha ta ana washewa mai mutum yana yin wasai kawai ya abin nan ya hita matsala tun da kana cikinta ita wannan abu ba za ta yadda ka daga matsala ba kenan duk lokacin da ka sake ka to za ka dawo cikin wannan damuwa ba ni da kuɗi na sha wuyi sai samu kuɗi ko in na bushe sisha na tsoce ta kai sai samu kuɗi ha rishin kuɗi yana nan in ta sake ni zan gane lalle babu kuɗin da ba a same su ba amma matsala ta dame ka je ka samu malamai su ma bayani wani irin zikiri wata addu'a ya kamata ka lazumta ka yi ta yi dare da rana ka ga ikon Allah da sarauta shi kamar yadda Allah subhanahu wataala zai yayi ma damuwarka in ka so ma ba sai ka tambaye kowane malami qur'ani gaba da shi magani ne je kai ta karanta shi addu'o'i na nan cikin qur'ani ba wanda baka iya ba ciki duk wanda ka dauka ciki da niyya Allah ya yi ma matsala zai yi maka ita amma kaga karantawa ake bayani ake yanzu da wannan bayanin ba ni kadai ba duk malamai suna yin shi bai kara mun komi bai kara ma yawancin mu komi bai fa'idantar da mu bai sa mu kare da komi Allah ya ce wa ma tughnil ayat wan nuzuru an qaumin la yu'minun masu gargadi da ayoyi ba su amfanin mutanen da ba su da imani to kakka yarda ka zamanto cikin mutanen da ana karanta musu alqur'ani amma ba su kare imani da alqur'ani ana karantar da su koyarwa ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma babu abin da take kara masa sai nisa da addinin musulunci kullum in baka samu karatu ya ba gobe ka samu karatu wani wuri kullum bayani yake yi yanzu da nesa ta zo kusa cikin wayar ka karatuttuka ga su nan sai ka zaɓa amma da haka nan mun ƙi gyaruwa jama'a wannan fadi yankan hujja ne muke makan mu ba muna ce ma Allah mun ji mun gane mun fahimta da abin da ake so mai mun gane amma ba mu abin da muke nuna ma Allah ke Allah ya kiyaye malam yace balla ya zaluna a ba za su kushe ba ala ifki suna da akan kiran ƙaryar su wa kadhibihim da ƙaryan su wa iftira'ihim da kuma shaci fadin da suke yi na yanayi dangana annabi Isa cewa Allah ne dangana annabi Isa zuwa ga Allah dangana Maryam cewa ita Allah ce wadhalika zulmun wannan kuma zalunci domin zalunci shine hana mutum haƙƙin shi to kana Allah haƙƙin shi haƙƙin Allah shine ka bare shi kare ba da abokin tarayya sauran bayi kuma dukkan su bayan Allah ne subhanahu wataala wa inadun minhu kuma wannan taurin kai ne daga mutane bayan ana gaya musu maganan Allah subhanahu wataala amma mutane sun kiya Allah ya kiyaye sai Allah subhanahu wataala ya ce قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم أي قل لهم أيها الرسول يا كي منزومي جرما كجاء موضا متانا أتابدون من دون الله شنكنا بوتا ونن الله من المخلوقين لقتين لتن الله الفقراء المحتاجين تلكاوا مبكاتا dukkan bayan Allah gaba ɗayansu talakawa ne mabukata ya ibadi kullukum kullukum harin illa man kasautu wa kullukum jayun illa man at'amtuhu dukkan ku bayan Allah tubabbu ne ku sai wanda na sanya masu tira dukkan ku mayunwata ne sai wanda na bashi abinci dukkan ku talakawa ne sai wanda na wadata shi saboda haka dukkan bayan Allah gaba daya dukkan mutane gaba daya da sauran halittu gaba daya dukkan su bayan Allah ne mabukata ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ila Allah ya ku mutane lalle ku tabbatar da cewa ba ku mabukata ne talakawa ne kowane lokaci kuna da bukata zuwa ga Allah shi kuma Allah ya wadaci daga barin ku domin kun yi wani lokaci Allah bai halice ku ba kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwata yaya kuke kafirce ma Allah subhanahu wataala alhali kun kasance matattu fa ahyakum sai Allah ya raya ku thumma yumitukum sa'anna Allah ya kashe ku thumma yuhyikum sa'anna Allah ya rayar da ku thumma ilayhi turja'un sa'annan zuwa ga Allah za a maida ku halatti ala linsani hinun min ad-dari lam yakun shay'an mazkura Allah ta'ala ya ce wani lokaci ya zo ma mutum wanda bai kasance wani abu da ake faɗi ba dukkan mu nan kowa cikin mu ɗaiɗaikun mu kowa yayi zama ba a san shi ba babu shi saboda ba nan bale a san shi ba wanda yake tuna shi to kuma haka za mu zuwa mu wuce kuma a mance da mu kamar ba mu zanna duniya ba yanzu akwai fataken da suka zange ban dajin nan ko su gusum ko su yi arewa suna ta kasuwanci ko suna kiyo yau ba su ba labarinsu tun wurin nan na daji dajin Allah ta'ala ko noman shi ba a yi ba mai noman shi saboda ya yi yawa to sun zo sun yi ta yawo wurin sun yi ta bulgimarsu sun yi ta kai da kawansu sun yi sun kare kowa ya mance da su danginsu ma sun mance da su saboda ba yau bane shekara ta yi ɗari to za a tuna su don haka dukkan mutane mabukata ne ya zuwa ga Allah subhanahu to tun da haka nan ne ya ku mutane gaba daya ka gaya masu shin kuna bauta ba wanda ba Allah ba daga cikin halittun da suke da bukata ma la yamliku lakum darran wanda bai mallaka muku cuta wala naf'an ko kuma amfani babu wanda ya mallaki amfani sai Allah babu wanda ya mallaki cuta sai Allah ba mai amfanar da kai sai Allah kuma babu wanda zai cutar da kai sai Allah subhanahu wataala shi kada yake da wannan kayan shi ne bai da abokin tarayya ce ka rike wannan da kyau Allah ta'ala ya ce ma Annabi sallallahu alaihi wasallam qul inni la amliku lakum darran wala rashada kace ni ban mallaki ceto ga abin nan cuta gare ku ba ko kuma shari'a gare ku saboda haka babu wanda ya mallaki wannan sai Allah subhanahu wataala babu kowa da mala'iku da annaba da manzanni gaba ɗayan su ba su mallaki su amfane ka ko su cutar da kai ba sai abin da Allah subhanahu wataala ya kaddara ta hanyar su amma abin na Allah ne subhanahu wataala shi kare bai da abokin tarayya wata da'una kuna barin manin fara da Allah ta'ala wanda ya kadaita bi durri da cutarwa wa nafi da amfani ko bar shi ku je ku kama wanda bai mallaki wannan ba bai kadaita da wannan ba wal ata'i wal man Allah subhanahu wataala wanda shi ya kadaita da ba da kyauta da kuma hana to kar ku yarda ku bauta ma kowa sai Allah subhanahu wataala wannan siffan babu wanda sai dauke ta sai Allah wallahu huwa samiu Allah subhanahu wataala shine mai yawan ji li jami'il aswat ga dukkan muryoyi gaba daya Allah ne yake jin su bi ikhtilafil lughat da sabanin harsuna duniya yau tana da harsuna masu tarin yawa jama'a duka Allah ya halicce su gaba ɗaya waɗannan harsuna da masu harsunan da harsunan duka Allah ya halicce su to Allah subhanahu wataala yana jin kowa a lokaci ɗaya wani na Hausa wani na Fulanci wani na Barbarci wani na Tubanci wani na Buzanci wani na Gurmanci yarenmu na ƙasar Nijar yarurrukan mu ga sunan wani na Tubanci a lokaci da Allah na jin kowa wani na faransanci wani na turanci ingila wani na yarbanci wani na ibanci wani na wani yare daban lokaci da Allah ke jin kowa domin shi Allah subhanahu wataala mahalicin komi da kowa ne ala tafannunil hajat kuma Allah ta'ala yana jin kowa a bisa bambance bambancen bukatu a lokaci daya nan karatu muke wasu na can waje suna hira wasu na can waje suna kasuwa wasu na can waje suna waya duk lokaci da Allah na jin kowa wasu wurare wasu na can na addu'a wani na ce yana wurgi wani yana ce yana hira da matar shi wani yana ce yana wasa da yaran shi duk Allah subhanahu wataala a lokaci da yake jin kowa al'alimu Allah subhanahu wa ta'ala shi ne mai yawan sani bizawahiri walbawaƙi da abubuwan da suka bayyana da waɗanda suka ɓuyi duka Allah subhanahu wa ta'ala ya san da su ya alamu sirra wa akhba Allah ya san sirri kuma ya san abin da ya sirri ɓoyewa to Allah da yake da wannan sifa shi ne za a bauta ma wal ghaibi wash shahada Allah ta'ala shine masanin abin da ya ɓaci da kuma abin da ake gani abinda ya bace ba mu ganin shi abinda ya boye ba mu gani da wanda ya bayyana duka Allah subhanahu wataala masanin shi a wurin Allah babu wani abu boyayye amma kai wurin ka kai ne kake da abu boyayye da bayyananne to Allah subhanahu wataala komai wurin shi bayyane yake wal umuril madiya Allah ta'ala masanin al'amurra ne waɗanda suka riga suka wuce ta al'amurra da yawa sun wuce naka kadai ma in aka ce Allah ya san naka kadai waɗanda suka wuce tun daga ɗaukar cikinka azzawa ka hito ka rayu ka mutu a ce duka Allah ya san komi naka ya ishi kadai ka tsaya ka bauta ma Allah kai kadai domin babu wanda yake da mallaka waɗannan abubuwan sai Allah shi kadai ko uwayenka ba su iya wannan su da suke rayuwa tare da kai yau da gobe ko su ba su iya sanin abubuwan da suka wuce in aka ce zo su yi bayani kowa cikin su ya zo yi bayanin daga lokacin ranar da za ka aure su yi bayani tun daga ranar da aka samu cikinka hajjawa yanzu to za su faɗi kashi ɗaya ne cikin nawa cikin miliyan guda sauran duka Allah ya san su ba za su yi tuna komi ba dan abin da za su na dan kaɗan ne amma shi Allah ta'ala to bale gaba da nan ba mu ba da mala'iku ba mu ba da aljannu ba mu ba da tumaki da shanu da raƙumma da awaki da kaji da zabi da tantabaru komi da komi kada cin kuma ga da kyankyasu yanzu ka haka ci ka bada labarin kyankyasan da suka wuce kana yahudu kyankyasan gidanka ne kwana nan suka yi zama gidanka kadangarin gidanka guda nan suka yi zama wani kwashi ba daɗi kuka zanyi tare da su nawa ka kashe nawa yara suka kashe nawa kai suke sun mutu duka na yawan labarin ina ruwan kama da su ina ruwan ka da wani kadangari amma mahalicin su duk ya san lamarin su gaba daya wal mustaqbala haka ma al'amurra waɗanda za su zo nan gaba nan dukkan muna abin da zai faruwa nan gaba cikin rayuwarmu nan gaba ta yanzu nan yanzu ba magana muke ba to ai mun tuna na zuwa mun tunan da za su me za ya faruwa cikin rayuwarmu duka Allah yana sani bal kamilu ta'ala to Allah subhanahu wata'ala cikakke alladhi wanda hadhihi awsafuhu wadannan kadan daga cikin sifofin Allah wallazi yastahiqu shine wanda ya cancanci an yi furada a kare tashi bi jami'i anwa'il ibada da dukkan nau'ukan ibada gaba daya in kuma akwai wani Allah mai irin wannan to ya hito a gare shi sai a je abota mushi to ba za a samu ba wa yukhlasu lahu ad-din kuma shine wanda za a tsarkake addini a gare shi kadai ba tare da mada shi da kowa ba Allah ka kara mana imani amin sai Allah ta'ala ce kul ya ahlul kitabi la taghlu fi dinikum ghayra al-haqq wa la tattabi'u ahwa'a qaumin qad dhallu min qabl wa dhallu kathiran wa dhallu 'an sawa'is sabil yaqulu ta'ala malan yace Allah ta'ala yana cewa li nabi ga annabin shi sallallahu alaihi wa sallam ila da mun ta Allah su kare tabbata a gare shi قل يا أهل الكتاب كتي يا قوم أبو تالتان لا تغلوا في دينكم kada ku zurfafa a cikin addinin kada ku yi zumuɗi ku yi karambani kan ku wuce iyaka wani shi ne wuce iyaka ka san komai yana da iyaka mutum ya tsaya matsayin shi nawa mutum daga nan ba zai kara ba duk matsayinka duk darajar ka kana nan dai mutum komi ka samu mutum dai ne sai dai ita daraja a gaya maka ita amma ba za ka ita daga matsayinka na mutum ba to guluwi sai a ce mutum dan Allah ne kaga an wuce iyaka ga uwayen shi ga uwan shi da uban shi ko ga uwan shi amma sai a koma na ce mai na Allah daga ina kaga an yi guluwi an tsallake iyaka da shi iyakar shi ya tsaya matsayin shi na mutum mai uwa da uba ko mai uba kadai ko mai uwa kadai ko kuma ka wuce iyaka da shi ka ce mi ka ce mai Allah ba gaba daya kaga wannan duk wuce iyaka ne ya kai zama Allah kuma gashi yana rayuwa tare da kai kuma kai dai tije mai shekara hamsin kaga lokacin da aka yi shi kuma sai ina zama Allah kana ina me kake yayi zama Allah ya kai zama Allah kuma kai kana rayu karga shi duniya gaban gaban gaban gaban ka aka yi shi zai zama Allah wannan wuce iyaka ne to gaba dai ma ba wannan ba amma dai mahallin shahid abin da yasa Allah ya kawo wannan saboda Allah ya mai da martani ga abin da halin kitabi cewa su bar wuce iyaka cikin addinin su su tsaya daidai inda Allah subhanahu wataala ya tsaida su ai la tatajawazu kada ku wuce iyaka wa tata'addaw al-haqq kuma kada ku tsallake gaskiya ila al-batil zuwa ga ƙarya gaskiya shine annabi isa ko bar shi bawan Allah ma'aikin Allah gaskiya shine mahaifiyar shi ko bar ta baiwa Allah siddiqa ta ku yadda ku wuce nan ƙarya kuma shine ku kamanta su da alloli ne su wannan ƙarya ce ba gaskiya bane wa zalika ka qaulihim wannan kuma kaman magana su fil masihi a cikin isa almasihu ma taqaddama hikayatuhu an abinda ba da labarin shi ya gabata daga alil kitabi na kamanta shi da Allah ko kamanta mahaifiyar shi da Allah wa ka guluhim kuma kaman tsallake iyakarsa da suke fi babil mashayikh a cikin waɗansu malamai nasu haka ba mu ma musulmi muna da irin wannan gulu muna da irin wannan ƙetare iyaka a cikin malamanmu a cikin shehunanmu kawai saboda muna tsananin son su muna ganin girman su muna ganin karamomin da Allah ya ba su kawai zai kai wannan ma ba mutum bane Allah ne to daga yana ya zama Allah yana nan matsayin shi na mutum amma mai daraja mai girma yawwa in ya je ya kyale to yana da laifi ya zama dagutu in kuma dama bai karantar ba mutane ne saboda tsananin su to laifi zai tsaya wa kansu shi ba ya da laifi saboda ba abin da ya gaya masu bane yawwa Allah ya kiyaye ittiba'an li ahwa'i qaumin saboda biyayya ga soyayyen zukatan waɗansu mutane qad dallu min qabl waɗannan mutane sun bace tun gabari ai taqaddama dalaluhum bace wasu ta riga ta wuce wa dallu kaseeran minan nas kuma sun batar da mutane da yawa bidawatihim da dawarsu iyahum gare su ila dini zuwa ga addini alladhi hum alaihi wanda suke akan shi wanda ba addinin gaskiya bane addinin wuce iyaka ne wa zallu an sawa'is sabil kuma sun bace daga tsakiyar hanya ai qasdat tariq mafificiya hanya sun bace mata ita ce hanya Allah subhanahu wataala da jama'u bainal dalali wal idlal sai suka hada tsakanin bacewa da kuma batarwa wa ha'ula'i hum a'immatu dalal wadannan sune limamai shugabannin bata limamai ne amma na bata shugabanni ne amma na asara ba shugabannin cin riba ba ne da su Allah ta kira su da imma waje alnama imma ta yi da'una ilan nawa mun sanya su jagorori ne su firauna shugabanni ne firauna liman ne amma nami limamin takadare ne limamin mutanen banza ne Allah ya ce da shi da su karuna da saruna duk mun saya su limamai amma ya da'una ilan nar suna kiran mutane zuwa ga wuta ba zuwa ga aljanna ba Allah ya ce alladhina haddara Allahu anhu waɗanda Allah ta'ala ya bari tsoro daga barin su wa nittibai ahwaihim almurdiya wanda kuma Allah ta'ala ya tsawatar daga bin son zuciyarsu wanda ke mai halakawa ne wa ra'ayimul mudilla da kuma ra'ayoyinsu waɗanda suke masu batakarwa masu batarwa masu hallakarwa Allah ta'ala ya kare mu daga irin wannan san zuciya Allah subhanahu wataala ya kare mu daga irin waɗannan ra'ayika Allah ta'ala ya kara mana imani ya kira sallah tantacciya da ya kamata a ce matsayinka na ɗan adam mai hankali ka samu yayin da baka same ta ba shine tsinuwa din to an kore su an nisantar da su daga rama Allah ala lisani dauda abu sa harshen annabi dauda wa isa bin maryam da kuma isa dan maryam ai bi shahadati ma da shaidar su wa iqrari ma da kuma tabbatarwar su بأن الحجة قد قامت عليهم cewa lalle hujja ta tsaye a kansu wa anaduha kuma sun yi kiyayya da ita sun mata taurin kai shi yasa aka la'ance su dalikal kufr wal la'an wannan kafircin da wannan la'anta din ta bari ne gare su bima asau saboda sun yi sabo wa kanu ya'taduna kuma sun zamanto suna wuce iyaka suna tsallake inda Allah ya ce su tsaya ai bi isyanihim lillahi saboda sun yi sabo ga Allah wa zulmihim li ibadillah saboda kuma sun zalunci bayan Allah tsara sababan li kufrihim sai wanda ya zamanto dalilin kafircewarsu wa bu'dihim an rahmatillah kuma dalilin nisan su daga rahama Allah subhanahu wataala fa inna lidh-dhunubi domin zunubai wal uqubati da horo horo da Allah subhanahu wataala yake yi wa zulmi da zalunci uqubatin suna da bibaya suna da uqubobin da ke bin bayan su zunubi baban Allah ko yaya yake ba sai zina ba ba sai sata ko fashi da makafi da abin da Allah yake ka bari to in kana yin shi to akwai bibaya akwai kamun Allah subhanahu wataala da Allah zai gwada maka daidai da zalunta iyalinka da kake yi kwarinsu da kake yi ga abin da ya kamata kama iyali yayanka ko matanka ka ƙi ba tare da wani dalili ko kwara ba haka kawai to akwai bibaya da za ka gani cikin rayuwarka haka zamantakewar da kake da kai da makwabtanka ba ruwanka da su kana kwaran su kana cutar su kana masu ba daidai baka damu ba kana ganin ba wani abu bane ai ba su na bace ai ba sata bane ba shan giya bane to akwai hukuma akwai kamun Allah da Allah zai kama ka sakamakon kare na wannan haka zamantakewa da ake tsakanin ɗan uwa na jini uwa ɗaya uba ɗaya ko uba ɗaya ko uwa ɗaya ko kuma a ɗan wa da ɗan kane ne ko ɗan magajiya da ɗan kauna dangi dai irin zaman ba wani ba ruwan shi da wani wannan zaman banzan da ake zama ne na sabon Allah shi ma akwai bi baya haka kowa wanda za ka yi da dangin ka mabukata ga ka da abin duniya ka gyara su cikin wahala daga kai sai matanka sai ɗiyanka kawai amma ba za ka taimaki ‘yan uwanka ƙannanka da magajiyanka ba ba ka ba su wani abu wata ba ka ba su wata biyu wata uku ba ka ba su wata biyar ba ka ba su ƙarshen shekara ba su cikin lissafinka sun zamanto kamar wasu bayinka sun zamanto kamar wasu mutane waɗanda baka da alaka da su in sun zo ma shagonka za su koma kamar wasu waɗanda ba su da dangantaka da kai ba a barin su kai wurinka saboda hali ya san baka san darajar su ba sai a ta tattare su kai ne sau yana tare da baki kai ku tsaya nan kai kuma kana kallo ta bidiyo kana kallo ta talabijin na'ura na kai maka gaya na ana masu wulakanci kana dariya kana jin daɗi to wannan zunubi ne kuma mutane da yawa suna nan kanshi dole mu gyara dole mu tuba in ba haka ba akwai bi baya Allah subhanahu wataala sai ya kama wa min ma'asihim daga cikin zunuban su allati ahallat bihim almasulat wadda ta sabkar da bala'o'i da kamun Allah subhanahu wataala da ukubi gare su وأوقعت بهم العقوبات كما تأبكم مصدر كما كما الله سبحانه وتعالى أنهم تيوى لليسوا كانوا لا يتناهون عن منكرين sun kasance ba su hana junansu daga mugun aiki fa'aluhu sai ma su aikata shi aikanu ya fa'alun almunkar suna aikata mugun aiki maimakin su hana a'a da su ake mugun aiki wala yanha ba'dhum ba'dha sashi bai hana sashi bai shariku bidhalika almubashir wanda ya runguma aikin kai tsaye sai ya tarayya wa ghayruhu da wani alladhi sakata anin nahi wanda shi ma ya shiru daga hanawa anil munkari daga ainihin wannan mugun aikin ma a kudrati ala zalika tare da iyawar shi akan haka ma'ana duk lokacin da ka gana mugun aiki kai shiru alhali kana da ikon hanawa kai shiru to da kai da mai aikin kai ba aikin kai ba amma shiru kai ka samu idanu yana yi to duk laifin ku ɗaya wurin Allah za ku yi tarayya tare da cewa kai baka aikata ba amma kana kallo amma baka hana shi ba kuma kana da dama kana da ikon da zaka hana shi ka kyare shi idan ka hana shi ka nuna mai baka ji daɗin abin da yake ba to baka da laifi wurin Allah muna gane ba ka da laifi a bayan kai shiru ka samu idan alhali kuma kana iya ba wai dole sai ka hana mutum ka rike shi ka ce ba kai ba a ce mai abin baya da kyawu ce mai wannan sabon Allah ne wannan ba daidai bane akwai wanda za ka hanawa ka rike hannun shi matarka kana da iko a kanta ɗanka kana da iko a kan shi ƙananka kana da iko a kan shi ɗan ƙananka dai kana da iko a kansu waɗanda ba su ba ko waɗanda ba ka da iko a kansu iyaka ka gaya musu sai ka sauke nauyin da Allah subhanahu wataala ya rora maka to su maimakin su haka nan a sai su shiru suna kallo ƙarshe ma mugu aikin da su ake yi sun yi shiru kaga laifi suka hada suna iya hana ba sana ba kuma sun auka sun aikata Allah kiyaye wa zalika yadullu ala tahawunihim bi amrillah mala yace wannan yana nuni akan ko oho da sako-sakon su da suke yi game da umarnin Allah wa anna nasiyatahu khafifatun alaihim yana nuna cewa lalle sabon Allah da suke yi suna ganin abu ne mai sauki walau kana ladaihim ta'zimun li rabbihim da ce a wurin su akwai girmamawa ga Allah mahalicin su lagaru da sun yi kishi li maharibihi ga aikata abubuwan da Allah ya hana idan ka gane abin da Allah baya so ya kamata kai kishin Allah kai kishin addinin Allah ka nuna rishin jin daɗinka muna ganewa ko kamar yanda in ka gana wani abu na wanda zai hana samun duniya ka baka jin daɗi ko ba haka ba aiki ne kake yi wani mutum ne kake kai ma kaya kullum ya sayi kullum sai ka kai mai dan kasuwa ne kai kullum sai ya mace na kin jikka bakwai jikka takwas jikka goma wannan sai kai suke wani mai irin kayan ha ana kirga mai jikka bakwai din ya za ka shi kana da imani sai ka ce raban shi yau ba ni da rabo bari in wucewa ta alhaji na wuni ya gida ya kwana biyu yau wani ya riga ni babu matsala raban shi ne in ko ba ka da imani sai ka je ka yi tsaye wurin mutunan na ma sallama ka kyale shi ya ma bakin ciki barka dai malam ya gida ka nuna ma baka san shi ba alhaji yau ba sai kuma yau wani dan bakin ciki ya zo wurin ba dole ka yi kishi ba ko ba ka kishi dole ka yi kishi saboda duniyar ka ce mai ma ce nakin kullum jikka biyar jikka bakwai jikka goma ya kake ganin shi to yau sai wani ya zo kenan gobe ma ba mamaki an gama da kai yanzu da wannan za a zanki kai kuma wannan kuɗi ta riga kasa su kullum cikin lissafi kullum sai an same su kullum sai an ma wannan ci nakin ya kake gani to yadda kake irin wannan kishin akan samayyarka ka yi kishin addinin ka fiye da haka ka yi kishin duk wani abu da ake wanda Allah ta'ala yana in ka ga ana abin da ba daidai ya kamata ka zan kishin zahi ka zan kishin haushi ka sa baki ka yi magana in yana yiwa an ba yiwa kuma ka yi inkari da zuciyarka wa zalika azafu al-iman Allah kara mana imani wa la ghadibu li ghadabihi kuma da a ce haka nan ne da sun yi fushi saboda fushin Allah wa inna ma kana sukutu anil munkar malai yace abin da yasa yin shiru daga abin da baya da kyawu mal qudrati tare da iko ya zamanto mujiban lil uquba mai wajabta uquba ne lima fihi saboda abin da ke ciki min al mafasid al azima na banna mai girma cikin shi akwai banna babba shi yasa yin shiru daga banna ya zamanto shi ma a cikin shi akwai banna mai girma to nan ne a inda za mu kwana insha Allah gobe mu tashi akan wannan saboda sabon karatu ne abinda muka faɗa daidai Allah ta'ala ya ba mu lada kuskure kuma Allah ya fi mana Allah ya samu gyara Allah ka biya mana dukkanin bukatunmu Allah subhanahu wataala ka shahi mana wayan mu Allah ka bamu damuna mai albarka ka bamu ci maka mai albarka Allah ta'ala ka shayar da mu ruwa masu yawa masu albarka ka bamu lafiya da abin da lafiya za ta ci Allah ka tsare mana kasan mu daga duk wani makirci da kai ya Allah ka tsare mana shugabannin mu Allah ka kara musu gaskiya da riƙon amana da adalci ya Allah jami'an tsaron mu da inda suke Allah ka kare su daga rayuwa yan ta'adda da yan bindiga jami'an tsaron mu da suka samu kansu a cikin wannan yanayi da aka kashe su Allah ta'ala ka sa sun samu shahada ya Allah waɗanda suka rayu waɗanda ba samu wannan jarraba ba Allah ta'ala ka kare su ya Allah kuma ka kara masu ƙwarin gwiwa akan tsaron ƙasar mu da addinin mu ya Allah Allah ka ji roƙon mu ya Allah ka amsa mana ya Allah matasan mu Allah ka shirya da su ya Allah Allah ka raba su da lalacewa ya Allah waɗanda za su shiga jarabawa nan gaba ya Allah karama da babba da ta tsakiya duka Allah ta'ala ka ba ƴaƴan mu nasara ka ba su nasara a cikin Allah Allah ka sa su na jahi a cikin ta ya Allah Allah ka sa da yawa daga cikin su samu wannan jarabawa da sauki ya Allah Allah ka jiro kan ya Allah marasa lafiya Allah ka ba su lafiya akwai bayan Allah da yawa da suke mace ba su da lafiya Allah ka ba su lafiya ya Allah Allah ka tara su ya Allah Allah ka sa wannan rishin lafiya ta zama to kafara a gare su ya Allah marigaya Allah ka ji kansu da gafara da rama Allah ka sa sun huta Allah ka damu da su gida aljanna ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين